أنهم آمنوا واتقوا لمفروضة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون da su Yahudawa da Nasara da dukkan ma kafiran duniya gaba ɗaya amanu da sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da annabi ya zo da shi wattaƙau suka ji tsoron Allah suka daina jefar da littafin Allah bayan bayansu suka daina yin sihiri suka daina yin da'awa da ƙaryace-ƙaryace suka ji tsoron Allah lamasubatun walla da wannan ya fi musu samun lada khairun laukanu ya lamuna min wato samun lada min indillah daga Allah ya fi musu cewa su za su shiga aljanna babu wahala wato yin tsoron yin imani da tsoron Allah shine hanyar samun aljanna lamasubatun samun lada min indillah daga Allah laukanu ya lamuna da sun sani da haka za su yi
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا مني لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا wannan ayar ta sauka ne saboda shubhar yahudu din da har yanzu wato sahabbai in annabi yana karantar da su an saukar da qur'ani yana karantar da su to sukan ce kaɗan dakata mu iya wannan tukuna ra'ina mana an zirna ko intazirna ra'a yura'i ra'ina ka kiyaye mu wato ka dakata mana mu iya wannan tukuna ra'ina to amma bakin yahudu zagi ne to sadun ma'azin yana jin yahudanci sai suka samu wannan dama suna ce da sai mun ɓoye muke zagin muhammadu yanzu kan a gabansa mun samu damar mu zage shi sai mu ce ra'ina wato zagi ne da bakin su yahudu amma sadun ma'azin ya san bakin yahudawa to su larabawa sahabbai suna faɗin wannan da niyyar cewa manzon allah ya dakata musu ra'ina wa ƙulun zurna wasu ma'ukar ku rika cewa ra'ina ku canja ra'ina din ku ce unzurna wasu ma'uka dakata mana wasu ma'uku ji abin da ake faɗa muku wani kefirin azabun alim duk mutumin da yake fakewa ya zagi annabi sallallahu alaihi ko ya gaya masa bakar magana to wannan mutum ya zama kafiri kuma azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiransa wato daga jin wannan magana wajen sadun ma'azin sai ya ce musu alaikum la'anatullahi Allah ya la'ance ku mun ji abin da kuke nufi ku faɗa to kalmar ra'ina waɗansu mutane sun sha yin kafa hujja da ita akan lafƙam kuma ko kaɗan babu mahaɗa tsakanin lafƙam da ra'ina lafƙam kalma ce ta larabci wanda take mustamila na istiƙama in aka ce taɗinsa sai ya zama lafƙam kuma na rashin lafiya saƙimu in an kawo alfu tabdilin yakan zama lafqam to saboda haka su waɗanda suke masu jauhara tun da yake niyya ce innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa sai sun yi alwala sai sun yi sallah su yi istighfari su yi salatin annabi mai yawa su yi la ilaha illallah mai yawa sannan suke karanta jauharar su ai zagi bai taso ba ko kaɗan tsakanin masu karanta jauhara da annabi sallallahu alaihi wasallam ko wasa irin na tsakanin jika da kaka babu tsakaninsu balle reni balle bakar magana balle zagi kuma bai hana akwai abin da ake kiransa istirakun lafzi istirakun lafzi akwai shi da yawa a cikin hausa akwai shi da yawa cikin fulatanci balle larabci mai yalwa wanda yake zai iya ɗaukan maganan Allah da maganan annabi sallallahu alaihi wasallam mun sha yin bayani a irin wannan yanzu a cikin hausawa akwai mace da ake kiranta uwa uwa ba za a hana a ce mata uwa din ba kuma in za a kira ta sai a ce in hajiya ce sai a ce hajiya uwa ki zo kaga wanda ya niyan zagi shi ya niyan zagi amma wanda ya kira niyan kira kira ya niyya hajiya uwa ki zo hajiya uwa ki zo hajiya uwa ki zo to wanda ya ce zagin hajiya aka yi to shi ya niyya amma mai kira dai ya kira hajiya uwa ya ce ta zo haka kuma akwai uba a cikin hausawa malam ne ko alhaji ne zaka ce malam uba ka zo malam uba ka zo alhaji uba ka zo kaga wanda ya niyan kira kira ya niyya inna wal awalu bin niyyati wanda yace zagi ne to shi ya ta shi ya ta da fada shi ya ta da hankali ya kawo maganar fada ciki amma mai niyan kira dai niyan kira yayi alhaji uba ka zo malam uba ka zo hajiya uwa ki zo kira aka yi ba zagi ba ne kuma ba za a hana hausawa faɗin haka ba hausa ce kuma ko da larabci haka akwai wa inna wuta ali jaddu rabbina kaga jaddu kaka ne jaddu kyauta ne jaddu yin abu da gaske ne jaddu girma ne to in an ce inna wuta ali jaddu rabbina in ka in hada jaddu da rabbina ai ka san ko ko kusa ba kakan ubangijinmu ba kuma za a hana faɗi ba ko tunda Allah lam yalid wa lam yulad balle ya samu jaddu to da an ce inna ta'ala jaddu rabbina to ka san abin da ake nufi ba wani jaddu ka uban uba ne ko uban uwa ba tunda yake an dangana shi da Allah kuma Allah lam yalid wa lam yulad to saboda haka masu neman rikitar da addini ne suke kawo irin wannan rikici Allah yana cewa inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila aliha kowace amana in ana son lafiya a mai da ita wurin masu ita in kana son tambaya na fanni to ka tambayi masu wannan fannin misali abu mai sauki kamar raf'u kaga raf'u a wurin masu hadisi manansa hadisi marfu'i raf'u a wurin masu luga manansa dagawa raf'u a wurin masu lirabi rufu'a haka dai kowane fanni ko ba za a canja musu ba saboda haka dukkan fanni in mutum yana so ya samu gaskiya sai ya tambayi masu shi kar ya tambayi makiyan abin musuluncin nan ba a taɓa kawo wani abu mai kyau kamar annihun a duniya ba a cikin halitta ba a taɓa kawo littafi mai kyau kamar alkur'ani ba a cikin duniya to amma in ka je wajen makiya annabi kana tambayar labarin annabi to za ka ji labarin da ba ka so in ka je wajen makiya qur'ani kana tambayar labarin qur'ani za ka ji labarin da ba ka so in ka je wajen makiya musulunci kana tambayar labarin musulunci za ka ji labarin da ba ka so to saboda haka duk abubuwa inda ana son adalci to a tambayi masu su masanan abin in ana son larabci hakikanin gaskiya la ta ra'ina ya ku musulmi kar ku ƙara cewa annabi ra'ina kamar yadda yahuda suka mai da abin zagi wa ƙulu ku ce unzurna ka dakata mana wasma'u ku ji abin da ake faɗa muku wani kefirin azabun alim kafirai dai su yi ta yi Allah ya tanada musu azaba mai raɗaɗi shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba baƙar magana ko zagi ba ko wasa aka mai da shi to an kafirta قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أو ذاك كي مرتب منزون الله صلى الله عليه وسلم
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا من ظن الله صلى الله عليه وسلم تسحبان سدمس وينسى ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين kafirai yahudu duk wannan abin da suke yi hasada suke yi wai ba sa so Allah ya aike ka ya baka alkur'ani ya baka mu'ujizozi ya fifita ka abinda ba sa so kenan wai su dai in za a yi annabin ƙarshe mai darajar nan wanda ba taɓa yin kamarsa ba to yahuda sun ce sai dai a yi a cikin nasu nasara suka ce sai dai a yi a cikin nasu arna kuma suka ce da abin wani abu ne mai daraja ai da mas'ud da da aibin mas'udin za a ba domin shine babban mutum a cikin ɗa'ifa ko kuma walidu bin mughira in a makka ne su ne manyan mutane wanda da faɗin sunansu kowa ya ji girman girman su a zuciyarsa amma kawai yatima bi ɗalibin maraya da ya tashi gidan abu ɗaliba cewa shi aka naɗa shi ne annabin allah to su kafirai mushrikai suna cewa suna cewa laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim Allah ya ce ahum yaksimuna rahmatar rabbik alqur'anin da wani abu ne mai girma manzancin da wani abu ne mai girma da babban mutum za a nema su min mas'udin as-saqafi ko kuma walidun mughira Allah ce to su ne za su nuna masa yadda zai raba rahamarsa yadda ya ga dama zai yi su kuma kafirai yahudu suka ce da annabin na gaskiya ne na ƙarshen shi ne da a cikin su za a zaɓe shi ko cikin nasara in ji nasara to duk dai ma ya wadda lina kafaru min alkitabi allazina kafaru min alkitabi kafirai masu littafin attaura yahudu kenan ko kafirai masu littafin injila nasara kenan ma ya waddu ba sa gurin walil mushriki na haka kuma arnan makka ba sa gurin cewa ba sa son cewa Allah ya aike ka ya fifita ka ya baka wannan alheri ayyu nazzala alaikum min khairin min rabbikum wai kada a saukar muku da wani alheri daga Allah ubangijinku to Allah da ya siga saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya saukar masa da annabci ya fifita shi kan dukkan talikai mai so ya so mai ki ya mutu don hasada hasada kawai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi yastasbi rahmati man yasha Allah shi yake zaben wanda ya ga dama ya bashi rahamarsa in annabcin ne in manzancin ne in ilimin ne in ko menene Allah shi ke ba bawansa abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama yadda ya ga dama ba mai sa masa hannu cikin mulkinsa wallahi shi Allah zul fadlil azim ma'abucin falala ne mai girma fadlu fadlu wato ba da abu ba tare da cancanta ko muƙabil ba shine ake kiransa falala a baka abu in an baka za ka ce ai don kaza aka bani ko ko don kaza aka bani babu wani abu sai falala ta Allah kurum shi annabci akwai bambanci tsakaninsa da walittaka da ilimi wato walittaka mutum zai yi ta nema ne dama Allah ya riga ya rubuta masa amma sai ya nema tukuna ya samu kamar yadda alkur'ani yake gaya mana wa huzzi ilayki bi juz'in nakhlati tastaqad alayki ruban janiya gashi kututturen dabino ne ya riga ya bushe amma yanzu an mai da shi sabon dabino mai yaya danye amma an ce duk da haka maryam ta girgiza dai ta girgiza ya zubo ba za a zubo mata ba sai dai ta girgiza ya zubo to haka walittaka Allah ya riga rubuta wali zai zama wali to amma dole sai ya kama wasu ayyuka na kiyaye farillai da sunnoni da ladabbai da yawan karatun qur'ani da yawan kiyaye haƙoƙin jama'a to sai Allah ya naɗa shi wali amma shi annabi a'a ba wani abin da zai riga Allah kurun sai ya bashi annabci ba tare da yayi wani abu ba ba wani kasabi ciki wallahi shi Allah zul fadl azim ma'abocin falala ne mai girma wanda ba a sa masa baki cikin mulkin sa ba a sa masa hannu ba a gwada masa yadda zai yi ya riga ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zaɓi wannan al'umma ya fifita ta
ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير كما يهود سيسنا سام musulmi daga cikin sahabbai suna zuga su suna ce shi mai gidan na kuma da kuke cewa daga Allah yake magana ai shi ma bai san abin da yake yi ba wani lokaci ya ce ku bi kiblan mu ku yi sallah wani lokaci ya ce ya hana kar ku sake bin kiblan mu ku yi sallah ku bi kiblan makka ku yi sallah wani lokaci ya ce kaza wani lokaci ya ce kaza to ai shi ma bai san abin da yake yi ba suna zuga musulmi suna bata musu rai da wannan sai ubangiji yake cewa ma nan sakh min ayatin wato shi nuska abu ne wanda yake an riga an saba da shi tuntuni ana yin sa ma nan sat min ayatin aw nunsiyanati bi khairin minha aw misliha ana yin nuska a duniya gaba daya ana yin nuska tsakanin manzanni da manzanni ana yin nuska a cikin shari'an manzo shi da kansa misali nuska a duniya gaba daya lokacin annabi adam ya halatta mutum ya wuri kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ya halatta mutum ya auri kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ana cikin wannan hali daga ba sai aka yi nuska aka hana da aka hana kaga ya hannu sannan su yahudawan a lokacin da aka saukar da annabi nuhu dukkan dabbobin duniya babu abin da aka haramta sai dai jini shi kadai aka haramta daga baya sai muka ji a cikin attaura ubangiji yana cewa wa alal ladzina hadu harramna kullazi zufur ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما هملت ظهورهما أو الهواء أو ما اختل بأذن ذلك جزيناهم بغي وإنا لصادقون أن كوما أن هرمتا ويهودا وكيتي أن هرمتا مس أبو كذا أبو كذا أبو كذا دو أن هرمتا مس فأي أني نسخا وانشا شريعا كينا su ba za su ɗauka daga kansu ba su ɗauka daga kansu mana su ma ai sun gani akwai wani abu halalli a zamanin su farkon lokaci da ƙarshe فبظلم من الذين هادوا حرمنا لهم طيبات اهلا لهم وبصد عن سبيل الله كثيرا اي با اكنك aka fara ba ya rasulullahi an yi nuska da yawa a duniya an yi nuska da yawa cikin shari'o'in su ma yahudu ma nan sak ba za mu yi nuska min ayatin na wata aya mu hana mata aiki ba aw nunsiha ko ko mantar da ita nati bi khairin minha aw misliha ko yaushe muka yi haka in muka shafe hukuncin wata aya to za mu kawo wata aya mai wani hukunci kamar ta au wadda ta fita bi khairin minha au misliha wanda ta fita ko ko wanda take kamar ta misalin wadda ta fita ta fita sauki kamar misalin da hukuncin idda shekara guda ne wallazina tarabbasuna wal والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الهول غير إخراج أنا cikin wannan hali shekara guda ake ta kaba sai aka sauwaƙe aka kawo wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'at qurin wa ashara an tabbatar da wata hudu da kwana goma kaga nan an shafe mafi wuya an kawo mai sauki misliha kuma a shafe kamanta a kawo wata kamanta kuma kamar da ana duban baitul migdis ana sallah sai aka ce yanzu an mai da ƙibla ta koma ka'aba kaga ba wani bambanci wancan bai fi wuya ba wannan bai fi sauƙi ba duk daidai ne fuskantar ne misliha kenan Allah shi mai yin abin da ya ga dama ne shi nusafin alƙur'ani yana da fiskoki akwai shafe alƙur'ani akwai shafe karatu gaba ɗaya da karatun da hukuncin duka a shafe shi akwai shi domin da suratul ahzabi kamar suran bakara take wajen kusan izu biyar ne amma yanzu ga yadda ta zama duk an shafe sauran suratul suratul qayyimati wato lam yaku da doguwar sura ce mai yawa an shafe sauran ga abin da ya saura sahabbai radiyallahu anhum wasu suna sallah da daddare suka nemi wata sura suka rasa wannan ma ya neme ta yasa wannan ma ne da safe suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi akwai surar da muka tashi za mu karanta cikin sallan dare amma ba mu same ta ba sai ya ce ai tana daga cikin surorin da aka ɗauke su jiya da daddare wato an ɗauke nassi an ɗauke hukunci gaba ɗaya akwai kuma nuska wanda za a ɗauke hukunci a bar nassi kamar misalin wanda na karanta ɗazu wallazi ne tafona minkum wa yazaruna azwajan wasiyatul li azwajin mata'an ila hawli ghayra ikhrajin kaga wannan duk gabaki ɗaya karatun ana nan ana karanta shi amma hukunci babu hukunci ya koma akan ɗaya ayar wanda zai tafana minkum wazana waje ya tarbana arba'ata ashirin wa ashirin akwai kuma hukunci a shafe karatu a tabbatar da hukunci wannan dai karatu yana nan an shafe hukunci ana karatu ana samun lada amma hukunci an shafe akwai kuma inda za a shafe karatun a bar hukunci كمان والشيخ والشيخة إذا زنيا يرجمان عقوبة من الله والله عزيز حكيم دا كراتون من القرآن to an shafe shi yanzu an tabbatar da hukuncin rajmu din an tabbatar da hukuncin rajmu amma babu karatun ba a karanta shi an riga an shafe karatun an tabbatar da hukuncin to haka kuma surorin alkur'anin gaba daya akwai waɗanda suke waɗansu akwai nuska ayoyin da aka shafe su kadai suke cikin surorin babu masu shafewa akwai wasu surori su kuma ayoyi masu shafe hukunci ne kadai suke cikin surorin ba waɗanda aka shafe akwai waɗansu surori kuma waɗanda suke a cikinsu akwai masu shafewa akwai waɗanda aka shafe akwai surori a cikinsu wanda ba sa shafewa ba waɗanda aka shafe a cikinsu ba wanda suka shafe a cikinsu haka surori masu kasu kashi hudu duk suna nan a lissafi a wajen malamai makaranta masana wannan fannin ma nan min ayatin ba mu shafe aya ba aunun siha nati bi khairin minha aw misliha ko kuma muka mantar da ita nati za mu kawo bi khairin minha aw misliha to akwai wani hukunci na nuska wanda imamu shafi'i ce shi kan bai kwanta masa ba cewa hadisi yana shafe hukuncin ayar alqur'ani yana nuska imamu shafi yace a'a ba zai dace da cewa nati bi khairin minha aw misliha ba hadisi ba zai zama yafi ayar alqur'ani ba to sai malamai suka ce to ayi bayani mana tunda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ce to bayanin sunna sunna ta yi bayani ta kawo tafsisin umumi tafsisin umumi shine misalin yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhihi al-unsayni Allah yana yi muku umurni ya ba ku umurni mai karfi kowa ya mutu to ƴaƴansa za su gaje shi namiji a ba shi rabon mutum biyu sai hadisi ya kawo cewa nahnu ma'ashirul anbiya ila nurasu mu annaba ba a gadon mu kaga wannan hadisi ya hana Fadima ta gaji annabi kenan sallallahu alaihi wa sallama kuma ya yi aiki akan lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur ya hana su Abbas gadon manzon Allah sallallahu alaihi wannan hadisi kaga yayi tafsisin waɗannan ayoyi kenan kuma akwai la yarisul kafirul muslima walal muslimul kafira shi ma wannan hadisin ya yi tafsisin yusikumullah fi auladikum lizzakari mithlu hadhihi al-unsayni kuma hadisin la wasiyata liwarisin ya yi tafsisin ya yi tafsisin wasiya a cikin ayoyin alkur'ani to akwai irin su irin su duk dai abu ne wanda yake sai a mayar wa malamai kayan su su ne masana wannan abin kowa a mayar masa da iliminsa ya zama shine kadai zai magana ciki wato idan aka bari kowa yana yin magana akan abin da ya ga dama ko a cikin harkar duniya ne abu ba zai kewa balle cikin harkar addini dole ne kowa a bar masa fanninsa malaman alkur'ani kar a yi musu jayayya cikin alkur'anin su su kadai suke da iko su ɗauki jan biro su soke sadara guda a cikin alkur'ani rubutun hannu su ce wannan karatun ba qur'ani bane sun soke ya soku kuma fannin su ne duk qur'ani da ka bude kuma sai ka tarar wannan karatun da suka soke babu shi malaman hadisi su kadai suke da ikon a kawo hadisi wane an wane an wane anna rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kaza malamin hadisi dauki jambiro soke ci ƙarya ne ba hadisin annabi bane ba malamin da isa ya kasai su fannin su ne sun san yadda suke yadda suka san abin shi yasa suka yi haka wannan kenan kuma karamin misali kowa da fannin sa a bar masa kamar yadda ayat tace inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila aliha yanzu mu da muke nan taron nan babu wanda yake da izini ya sa matar wani a ɗaki ya kulle ta ya mata tsiraici ya ɗauki wuƙa ya feɗe cikinta sannan ya sa wani abu shi magani ya ɗinke cikin in Allah ya ga dama ta mutu in Allah ya ga dama ta rayu kuma wannan mutum da ya haka ba shi da laifi wajen mijin matan nan ba shi da laifi wajen matan nan ba shi da laifi wajen danginta bai da laifi wajen hukuma bai da laifi wajen Allah sai likita shi kadai don fannin sa ne amma wani mutum kurum ya sa matar wani a ɗaki ya mata tsiraici tun daga nan yayi yayi laifi ko bai ɗauki wuka ya fasa ciki ba amma kaga likita yake shi fannin sa ne yayi mata tsiraici da yaddan mijinta ya kaɗe ta da yaddan mijinta ya yi mata tsiraici da yaddan mijinta ya feɗe ta ya yi mata magani in Allah ya ga dama ta mutu ba za a tambaye shi ya kisan kai ba ko a duniya ko a lahira don fannin sa ne amma in wani ne tun daga farko sai a kama shi don akwai abubuwa wanda suke za su tabbatar da shi likita ne to dogara da waɗannan abubuwa shi ya bashi wannan fanni saboda haka ya kamata kowane subject a baro masu shi su kaɗai za su yi magana a kansa kar mutum ya naɗa rawani ya ce shi malami ne akan kowane abu ba kyau wannan zai bata addini zai bata zaman duniya kowa ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi fa kulli zi ibn alim nati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam ya kai abokin magana ya manzon Allah ya masu jin alqur'ani alam ta'lam kai baka sani bane kai ba yahudi ko ko ko ko sahabbai ko ko kowa ma anna Allah shi Allah ala kulli shay'in qadirun mai iko ne akan komai wato abin da yasa shi likita yake da wannan dama mai hadari mai ban tsoro mutum ya ɗauki matar wani ya sa ta a cikin ɗaki ya kaɗe ta da ita ya mata tsiraici ya feɗe cikinta ya yi waɗansu aikace aikace ya ɗinke in ya ga dama ta mutu in ya ga dama ta rayu amma ba laifi wajen Allah ba laifi wajen hukuma ba laifi wajen danginta ba laifi wajen mijinta ba laifi wajen ‘ya'yanta saboda ad-darurat tubihul mahzurat wato larura ce na kwatan kwatan rai hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun za ta halaka ne ba wani wanda iya wani abu a cikin wannan sai wani ce ni na iya sai yayi ko sai abu yayi sai aka sake samu irin wannan wannan mace za ta halaka ba wanda ya wani abu ni na iya sai yayi sai abu yayi ma ya kwaci rai guda biyu da dan da uwar ko ko wani lokaci ya kwaci rai guda daya ko dan ya mutu uwar ta tsira to an saba an rubuta takarda an bashi cewa ya kure ya iya masanan sun bashi izini ya iya saboda haka ne an bari shari'a ta ta ta ta bashi kamar yadda mutum ya halatta ya ci mushe in yunwa ta dame shi ya sallah a zaune in ba da lafiya larura ce ta halatta masa wannan wai ba an halatta masa kullum bane alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka san Allah yana da iko akan komai bane yana da iko akan komai hakika
alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم يا كي أبو كم مغنى يا كي ميجون ونا القرآن ألم تعلم شم بك سني بني النبي دي يا سني مو ما من سني له ملك السماوات والأرض الله شيكي دملك السما دكسا kuma shi yake aikata yadda ya ga dama komi nasa ne ba wanda zai sa masa baki ce dan me kai kaza ga kaza a'a shi mai mallaka ne yadda ya ga dama yake cikin mulkinsa fa'alul lima yuridu ne ya ma yuridu ne fa'alul lima yuridu ne yaf'alu ma yasha'u ne shi yadda ya ga dama mun riga mun san Allah haka yake lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasirin ya ku masu ƙaryata alqur'ani masu ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama ko yahudawan ne ko nasaran ne ko waɗansu iri ne mabiyansu ko waɗanne iri ne da duk masu ƙaryata alƙur'ani da masu ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam za ku je lahira malakum min dunillahi min waliyyin wala nasirin ba ku da wani wanda zai jibinci al'amarin ku ya kwace ku a hannun Allah in zai muku azaba ba ku da nasirin wani mataimaki wato waliyu shine mutumin da zai jibinci al'amarin ka ce sai ya dage yayi maka ko yana da iko ko ba shi da iko ya zama danginka shi ne ake cewa waliyin wala nasirin wato mai taimako amma nasir shi ko ba danginka ba ne zai iya taimakon kuma zai yi shi ne nasir wanda zai taimaka ya iya zai iya kuma to duka guda biyun nan ba ku da wanda zai yi ba wanda zai tsaya muku ya taimake ku wanda yake da bayi da iko amma saboda tausayawa zai tsaya kai matukar tsayawa wanda yake da iko ma bai da iko tunda Allah ya riga ya faɗa da ku kun kafirce annabinsa da qur'aninsa
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل كوكما تأنتيني ذاك ريك أيوة النبي صلى الله عليه وسلم wannan kuwa ya faru wajen mushirkan larabawan ne da yahudawan ne da nasarawan ne duk ba wanda bai wa annabi ta'annuti ba wa qala allazi la yarju liqa'ana laula unzila alaina almalaikatu aw nari rabbana wai akwai wani wanda yace in kana so in yi imani da kai ka gaya wa Allah ya rubuto takarda ya hada da mala'ika zuwa gare ni cewa kai din nan Allah ne a gaya mini Allah ne ya aiko ka tukuna in yadda saboda shi babban mutum ne shugaban jama'a ne yace in kana so in imani da kai ka gaya wa Allah ya rubuto takarda ya ba mala'ika a zo da kai gabana a karanta min takarda ce in ji Allah a gaya mini shi ya aiko ka to haka kuke so ku yi annabin kamar yadda bani Isra'ila suka cewa annabi Musa lan numina laka hatta nara Allah jaharatan ba za mu yadda da jin magana kawai ba sai mun ga Allah ido da ido annabi Muhammadu ma haka za ku kama su ila Musa min qablu kamar yadda aka tambayi Musa da farko cewa arina Allah jaharatan lan numina laka hatta nara Allah jaharatan kuna so ku yi haka ne am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qablu wa man yatabaddal kubra bil imani faqad dalla sa'a sabili ai ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin mutane babbar ni'ima ce babbar rahama ce zuwa ga mutane zuwa ga talikai gaba daya kuma ya zama mutum wato fiye kenan kuma ya zama balarabi a wurin ku ya ku larabawa babban abu ne ni'ima ce wadda Allah ya yi muku wadda ya kamata ku gode masa kar ku kafirce masa kamar yadda bani Isra'ila aka yi musu ni'imomi iri iri iri iri suka kafirce to ina gaya muku in ji Allah wa man yatabaddal kubra bil imani duk mutumin da annabi ba ruwansa da alqur'ani shi kafirci ya dauka ya canja imani ya dauki kafirci wannan mutum faqad dalla haqiqa ya bace ya bar sawa as-sabili tsakiyar hanya ya fada wuta
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير
كما قلنا ساؤكم sai Allah yana musu kirari yana musu kirari annabi yana musu kirari yana musu kirari bala ya'un inda rabbi yurzaquna farihina bima atihullahu fadli wa yastabshiruna yana musu kirari sai sahabbai suna ce ya leta lana yawman ka yawmi badrin linanala ma nalahu shuhada'u badrin to ka san sha'anin roƙon Allah wajen bawan Allah wanda Allah ke karɓan roƙonsa sai Allah ya karɓi roƙonsu da Allah ya karɓi roƙonsu ina ma za mu samu wata rana mu ma irin ta badar mu ma mu samu abin da mutanen badar suka samu sai Allah ya karba to da aka zo yakin badar din sai wasu abubuwa suka faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje yadda za a shirya yaki sai abun ya sai waɗansu suka yi kamar sun saba hakan nan sai abun wanda suka yi shahada sun yi yawa a rannan din har annabi da kansa sallallahu alaihi wasallama an ji masa ciwo a goshi an ji masa ciwo a haƙori sallallahu alaihi wa sallam saboda dai ibtila'i daga Allah jarraba daga Allah to da aka yi haka sai bayan wannan yakin sai kafirai sufan hasu shugabannin yahudawa sai suka samu ammar ibn yasirin da huzaifa ibn yaman suna tuttuka irin ta nan mu ne malamai mun gaya muku wannan mutum ba annabi bane mun gaya muku ku jahilai ne mu ne malamai muka san gaskiya mun gaya muku wannan mutum ba annabi bane yanzu annabi din ne za a zo a kashe masa mutane haka wajen mutum saba'in malamtar taku kam yaya warware alkawari yake a ciki suka ce a a warware alkawari ba shi da kyau to ni din nan nayi alkawari da Muhammadu har abada ba zan ki shi ba ba zan rabu da shi ba zan bar addinin sa ba yaya ka gani kai dai tafi an gama da kai ya ka Huzaifatu kai me ka gani ya gaya masa wa ya zuga shi ya zuga shi sai Huzaifa ta ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil muslimina ikhwanan ni dai kamun ku ku sha wahala yi mini wa'azi wa na riga na yadda Allah shi kadai ne ubangiji na kuma na yadda da shi Muhammadu manzo na ne na yadda da shi musulunci shine addina na yadda da shi alkur'ani shine jagora na na yarda da shi kuma yan uwa na musulmi sun ishe ni yan uwa shike sai suka basu shine Allah yake ce abinda suke so wai su mai da kurid daddu wadda kasirun min alil kitabi kasirun yawa yawa min alil kitabi daga wannan kafirai wadda suna gurin lawar dunakum min ba'da imanikum kuffara bayan kuna muminai wai su mai sheku kafirai suke so hasadan min indi anfusihim saboda hasadan da suke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da darajar da Allah ya bashi da hasadan da suke wa larabawa Allah ya fifita su ya girmama su min badi ma ta bayyana haq bayan ko sun riga sun gane gaskiya ta bayyana a fili sun san alqur'anin nan gaskiya ne annabi Muhammad din nan gaskiya ne addininsa gaskiya ne ko wannan tarihi da aka yi ta yi na iyayensu labarinsu ai ya isa wanda bai sani ba ma ya sani gaskiya ne fa'afu wasfahu ya ku sahabbai fa'afu wasfahu ku rika yafewa in kun ji maganganu masu muni irin waɗannan kar ku rika ɗaukan tashin hankali da su wasfahu ku yafe hatta ati Allah bi amrihi har lokacin da Allah zai kawo abin da yasa nan aka ce fa'afu wasfahu a lokacin fa an riga an ba da izinin yaƙi uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir tun shekarar farko shekara udu kuma shekara ta biyu aka yi yanzu wannan magana da ake yi an shekara ta biyu ne ake cikin shekara ta biyu ake a madina a lokacin babu fafuwa sau ku yafe ku kau da kai a'a wato abu ya keɓanci yahudu ne annabi ya riga ya ƙulla zumuntan zaman lafiya da su babu yaƙi tsakanin musulmi da yahudawa a lokacin ba ba da izinin yaƙi ba sai sun warware alkawari tukuna lokacin da za a kori banu nazir sannan a kashe banu ƙuraiza to lokacin ne in an ba da wannan izinin to lokacin su kuma fafu wasu nasu zai tashi yanzu fafu wasu a nan na yahudawa ne ba na duk duniya ba ne na ƙureshawa kan babu katiluhum ne ake ciki yanzu tun da ke shekara biyu kenan da ba da izinin yaƙi amma fafu ku yafe ma'anan afuwa da larabci mutum ya yi maka laifi za ka yi masa ukuba mai tsanani sai kana ta zagi kana ce sai na yi maka kaza sai na yi maka kaza sai na yi maka kaza sai aka zo aka baka hakuri ka ce ka yafi safku ko ma'anansa an maka abu mai muni amma ko maganan baka yi ba sai kai kaman baka je baka gani ba shine ma'anan safku kau da kai hatta ati Allah bi amri har lokacin da Allah ya kawo umarnin a yaƙi banu ƙureza a kakkashe su a kasuwan Madina a kori banu Nazir su bar ƙasan nan har lokacin faso su hatta da lamar inna Allah sani Allah ala kulli shay'in qadirun mai iko ne akan komai hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tawallu hasada ita ta jawo wa yahudu waɗannan abubuwa ita hasada ita ce farkon abin da aka sabi Allah da shi a sama iblis yayi wa annabi annabi adam hasada fifita shi da aka yi da ilimin da aka bashi da aka ce kowa ma ya faɗi ya sujjida ya bashi girma iblis ce ya ƙi ya masa hasada sannan a ƙasa da hasada aka fare wa Allah saɓo ‘ya'yan adamu ɗaya yi wa ɗaya hasada akan akan matar da zai aura ya kashe shi shi ne farkon saɓon Allah a ƙasa hasada ba shi da kyau ma'anan hasada Allah wani bawansa wani abu kai kuma kana son abin amma abin da kake so Allah ya kauda wannan abu akan wannan bawan Allah shine ma'anan hasada ya kauda shi dai in ya so ba wai ya kawo maka ko ya kawo wani ba ya raba shi da shi dai ko sarauta ce ko ilimi ne ko mulki ne ko jama'a ne ko wani abu dai ni'ima dai Allah ya kauda shi to faɗin haka din yin haka kulle wannan a zuciya gaba ne da Allah domin Allah ba a koya masa yadda zai yi in ka ce Allah ya kau da abin to Allah kai a ganinka bai daidai ba kenan Allah bai daidai ba to kaga nan an yi fada da aratojin fiska guda biyar wanda in an ta garin kirga fiskokin zai ja mana karatu da yawa to ana ba da hikayar hasada abin da ta yi larawa suna ce alhasadu adilun yaksudu hasida qabla al-mahsudi ilayhi ba taba ganin alkali mai adalci kaman hasada ba kullun shi yayi hukunci daidai yake yi shi hasada an taba yin wani basarake mai girman gaske to wazirinsa a zamanin lokacin su malamai suke sa shi ne waziri babban malami shi ne wazirin sarki ko aina to sai aka yi bakon malami bakon malamin nan sai ya samu karɓuwa kwarai da gaske wajen sarki kuma a gidan waziri aka saukar da shi to yana zuwa yana yi wa sarki wa'azi yana ce ranka ya daɗe duk wanda ya yi maka hasada kar ka damu da shi hasadar da ya masa kurun ta ishe shi wanda ya maka sharri kar ka aikata masa sharri sharrin sai ya ishe shi kai dai ka riga aikata alheri yana ga sarki wa'azi sai ya samu karɓuwa wajen sarki abin da yayi yawa sai waziri ya ji zafi ce kai wannan fa wata rana za a kauda ni a bashi wannan matsayi nawa bari in kokarin raba su da sarki shikenan sai ya je ya ga sarki ce ranka dade a mai da hankali da malamin nan duk maganganun da kuka yi da shi yana faɗa a cikin gari kuma ni abin da ya bata min rai yace wai kana da warin baki bakinka yana da wari kuma baya so kai kana so kusa da kai shi ko in kana magana bakinka wari bai son ya zauna kusa da kai saboda warin bakinka ni wannan abu ya dame ni in ji waziri sai ya je ya gaya bako ya kira shi ya dafa abinci ya zuba tafarnuwa mai yawa cikin abinci ya bashi ya ci ya ce na manta kai abokin hiran sarki ne sarki ku bai son tafarnuwa ko kaɗan amma in ya kira ka da Allah in za ka zo kusa da shi ka rufe bakinka haka kare ji warin warin tafarnuwan nan ka rufe bakinka da Allah kare ji warin tafarnuwan nan waziri da shi ya masa aka ci abinci sai sarki ce yana kiran bako bayan ku ga abin da waziri ya gaya masa sai bako ya zo sai ya zauna nesa da sarki ya ce malam ka iso kusa wannan ce anin ma ya itaran kai da dai ce iso kusa dai da ya zo kusa sai ya ɗauki riga hannu riga sai ya rufe bakinsa wai kada wa sarki ya ji warin tafarnuwa ya yi haka a sai sarki ransa ya ɓaci ransa yadda zai yi a shi abin da ake faɗan nan gaskiya ne sai ya jawo takarda ya jawo alƙalami ya rubutu to shi sarkin al'adarsa baya rubutu da hannunsa sai dai sakatare in ka ga ya rubutu da hannunsa to babbar kyauta za a yi muhimmiyar gaske to sai ya ja takarda ya rubutu ya sa ambulance ya bashi malam fita waje ka je gari kaza ka bada wannan takarda a sallame ka shikenan na sallame ka mun sallama da kai kenan daga fitowarsa sai sarki sai waziri ya ce ya aka yi shi sarki bai yau ya sallame ni takarda ya rubuta ya ba da hannu zae da Allah ka kawo kai ba kore baka san kasan nan ba ka kawo to sarki ya ake ya zanyi a'a ka kawo kai baka san kasan ni ya kamata in kai wannan takarda ce a'a ni tun sarki ya ce ni ne zan kai ni ne zan kai a'a ka kawo har suka yi lada ce to in sarki ya sake gani na ban tayi ai ka gana yi ce a'a ka je ka zauna a masaukin kar ka fita sai na dawo shikenan sai sai waziri ya dauki takarda a guje a guje a guje kamun sarki ya neme shi ya je wurin ba da takarda da ya je wurin hakimin da aka aike shi ya mika takarda ce na sarkin dogarai sarki ya ce a zartar da hukunci akan wannan mai takardar nan a kashe shi ya ce wallahi ba takarda ta bace ce a ni dai sarki ya ce wanda ya kawo takarda ya ce ma in fede in zuba kaikayi a cikinka a danne a kai masa ya ce wallahi ba takarda ta bace wallahi kai ni rai wallahi ba takarda ta bace wallahi ba ni aika bace a ni da bari in koma ce ai ba maganan komawa ai ba maganan kowa sarki ya ce wanda ya kawo takarda in kashe shi in sa a fede a zuba a zuba kaikai cikin cikinsa a kawo a kawo masa yaje ya gani yace wallahi ba takarda da bace ai magana ta kai sarkin dogare gama aikin ka mun sarkin dogare ya kashe waziri aka huda ciki aka zuba kaikai aka ja aka kai wa sarki da kai wa sarki sarki ya fito murna an kashe makiyansa mai tonin asirinsa ya sa sanda ya juya fiska sai ya ga fiskan waziri a'a kai jama'a ji a kira waziri aka je gidan waziri waziri baya nan sai aka ce kai a nemo bakon nan da mun zo kada shi gidan waziri aka je a kira bakon zo kai ya kai da takarda sai ce wallahi da na fito ran kai da tsaye nayi nayi na isar da aikan nan sai waziri ya hana yace shine ya kamata ya je ni bako ne nace aiko ni in ne haka na saba sarki yace ba ko in uya daki shine ya kai takarda yace to ba na son haka gaya mini menene da menene ya gudana tsakaninku kamun ai haka sai ce ni dai ranka ya daɗe zaman lafiya tun da ka sauke ni a gidansa yake girmama ni yake min kowane alheri amma ran da muka yi ban kwana rannan ya bani abinci da tafarnuwa sai ya ce mini sarki baya son warin tafarnuwa gashi ko na riga na ci abinci mai tafarnuwa amma kar in cuci sarki da warin bakina in na je kusa da sarki kar in zauna kusa da shi in zauna nesa in sarki ya kira ni in rufe bakina don kar ya ji warin tafarnuwan nan iyakan abin da na sani kenan ranka ya sai sarki ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah alhasad adilun yaktul hasid qabl al mahsud ilay ban taba ganin alkali mai kyakkyawan shari'a kamar hasada ba malam zo na nada ka kai ne waziri Allahu akbar to haka hasada take yi Allahu akbar saboda haka Allah ya umurce mu sharri hasidin idza hasada Allah ya kiyaye mu sharrin mai hasada in yayi hasada Allah ya kiyaye mu sharrin mai hasada amin mun indi hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana al-haqq fafu wasu wata ta Allah bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir ku yi hakuri da yahudawa har lokacin da Allah ya aiko da umarni yadda za a kori banu nadir a kashe banu quraiza inna Allah sani Allah qadirun mai iko na ala kulli shay'in kan ko wani abu
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير فاجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير أما بحنا وانا أبو داكي كلا زبطة دلارة شيبا ما زبطة فاتن الهيري kaga wani mutum ya samu dukiya yana tafiyar da ayyukan alheri cikin dukiyar ka ce Allah ina roƙonka nima ka ban dukiya irin tawani nima in yi wannan irin ayyuka irin nasa wannan ba a hana ba kaga wani mutum ya samu iko ya yi mulki ya gyara ƙasa ya ba da haƙoƙi duka ka ce Allah ina roƙonka ni ma ka bani irin wannan mulki in gyara ƙasar nan in gudanar da haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayin Allah in gudanar da shari'an gaskiya wannan ba hana ba hidda kenan ko ku ga wani Allah ya ba shi karatu yana tafiyar da karatu yadda Allah yake so yana shiryar da bayin Allah yana shiryar da mutane yana tafiyar da shi kamar da ka ce Allah ka bani karatu irin nawa ne ni ma in yi aiki irin nawa ne ba hana wannan ba ba sunan sa hasada ba sunan sa hidda ana son wannan waƙi mu salata wa atu zaka ubangiji yana umurtan mu dukkan mu gabaki ɗaya saboda muhimmancin maganan sallan nan dai waƙi mu salata wa atu zaka ku ba da sallah ku tsaye da sallah cikin lokacin da da sharuɗanta wa atu zakata ku ba da zakka da sallar da zakkar duka Allah ya ce aqimu salata wa atu zakata amma sauran hukunce hukunce ya bari hannun annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai gaya mana raka'o'i nawa za mu yi ina za mu haɗa fatiha da sura ina ne ba za mu haɗa ba ina ne za mu zauna ina ne ba za mu zauna ba ina za mu ɓoye karatu ina za mu bayyana duk annabi shine zai ci gaba da yi mana wannan bayani shine zai gaya mana sallan magariba raka'a biyu ta farko mu bayyana karatu raka'an ƙarshe mu ɓoye kar mu haɗa da sura shine zai gaya mana raka'a biyu na isha'i na farko mu bayyana karatu mu haɗa da sura guda biyu na ƙarshe fatiha kaɗai mu ɓoye shi zai bayyana mana raka'o'i guda biyu na na asubahi mu bayyana karatu duka a fili shine zai gaya mana raka'o'in azhar da la'asar dukkan su gabaki ɗaya ba wanda za a bayyana duk abu za a yi su shine zai mana bayanin dukkan sallar da za a yi mata hudu ba duk sallar da za a mata hudu ba to a yi mata karatu a bayyane saboda haka ne ranar juma'a da ranar ne ake karatu a bayyane saboda tana da hudu ba istisqai ake a bayyane saboda tana da hudu ba sallolin idi ake yi karatun a bayyane saboda tana da hudu ba duk sallan da ake mata hudu ba to karatun ta a bayyane ne duk sallan dare kuma in ba rana rako'in farko a bayyane ne to duk Allah ya ce mu yi annabi shine zai mana bayani haka kuma dukiya annabi ne zai nuna mana dukiyar da ake fitar mata da zakka da wanda ba a fitar mata wanda ake fitar mata kuma da lokacin da ake fitarwa da lissafin da za a fitar shi ne zai mana bayani sallallahu alaihi wa sallam wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin amma duk abin da kuka aikata na alheri bayan sallah da zakka wato in ka ƙara nafilfili akan farillan sallah to ka gabatar da alheri kenan wanda ana so ka yi shi amma ba a doranta ba in kai kyauta kai sadaka kai taimako bayan zakka to ka gabatar da alheri kenan wanda zai amfane ka wanda ba a sa ka tilas ba wa tuqaddimu li anfusikum min khairin kowane irin alheri ka gabatar in ƙari ne na nafilfili akan farillan sallah ko farillan zakka ko farillan azumi ko farillan haji tajiduhu za ka samu ladansa inda Allah za ku samu ladansa inda Allah wurin Allah wa tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah sani Allah bima ta'malu basir yana ganin abin da kuke aikatawa kuma zai yi sakai
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاري تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاري تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين yana daga cikin maganganun kafirai da su ahlal kitabi don mun yi maganar su ɗazun nan ma ya wadda da karu na ahlal kitabi don an ce ahlal kitabi ya haɗa yahudu da nasara in an ce ya bani isra'ila ya haɗa yahudu da nasara ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu min Allah wa qalu su yahudu sun ce lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasari yahuda suka ce har abada komai ibadan mutum in dai ba ba yahudi bane to ba zai shiga aljanna ba nasara suka ce har abada mutum in dai ba ya shiga addinin su ba komai ibadarsa ba zai shiga aljanna ba wa qalu lan da lan suka kore abin ba da lan ba lan yadkhul aljannata illa man kana huda naw nasari banda ba yahude ba mai shiga aljanna har abada in ji yahudawa a ƙaryar su banda ba nasara wanda yake shiga addinin nasara ba wanda ya shiga aljanna in ji nasara a ƙaryarsu illa man kana hudan domin a can gaba zai zo wa qalu kunu hudan aw nasari ta tadu qul bal millata ibrahim hanifa la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasari tilka amaniyuhum wannan maganan banza ne gurce gurcen su ne na banza laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya aikata mummunan aiki to za a saka masa da mummunan aikinsa duk wanda ya aikata mai kyau za a saka masa da kyakkyawan aikinsa ko ba yahude ne ya aikata mummunan aiki zai shiga wuta ko ba yahude ne ya aikata kyakkyawan aiki zai shiga aljanna ko ba nasare ne ya aikata mummunan aiki zai shiga wuta ko ba nasare ne ya aikata kyakkyawan aiki zai shiga aljanna kuma haka kowa da kowa duk wanda ya yi imani da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki mai kyau zai shiga aljanna kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ce to ku kawo wata hujja rubutacciya daga Allah ku yahudu cewa banda ku ba mai shiga aljanna ku nuna mutane don a tabbatar ku kawo hujja rubutacciya ku nasara cewa ba mai shiga aljanna sai su ku ku kadai in magana ku gaskiya ne ku kawo ku nuna mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce law yutan nasu bi da'awahum ladda'a rijalun dima'a rijalin wa amwalahum lakin albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar dan mutum yayi magana kurum kar ku gaskata shi sai ya kawo hujja in mutum zai faɗi maganar da ya ga dama kawai a ce gaskiyarsa to mutane za su je su nuna wasu mutane ce wannan ya kashe ɗana wannan ya kashe ubana a kama a kashe su a banza wadda za su je su nuna shanun mutane ko ko raƙuman mutane ko motocin wannan shanu na ne sai a ɗauki kayan mutane a basu duk wanda ya faɗi magana ku ce ya kawo shaida albayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man ankar wanda yace kaya kayansa ya kawo shaida wanda kuma yayi musu to a bashi littafi ya rantse hatu burhanakum ku kawo hujjarku in kuntum sadiqina in maganan ku gaskiya ne akan cewa ba mai shiga aljanna sai ku ƙarya suke yi بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون bambancin bale da na'am na'am abin da aka faɗan ne aka tabbatar shine na'am bale kuma abin da aka kore shi aka tabbatar aka ce haka ne bale ya ha gairuhum eh haka ne abin da kuka faɗan ba gaskiya ba ne gairuhum waɗanda ba yahudawa ba ba nasara ma za su shiga aljanna man aslam wajhahu lillahi duk mutumin da ya musulunta ya miƙa wuya ga Allah ya sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi imani bima unzila ilayka ma unzila min qablika wa bil akhirati yuqinuna to duk wanda ya sallama wa Allah zai shiga aljanna ko ba nasare ne ko ba yahude ne ko kowace irin kabila domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi ne zuwa ga duk duniya gaba daya shine kadai yake da matsayin qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'an shi annabi Musa an aike shi ne akan bani Isra'ila kadai in qala Musa liqaumihi bani Isra'ila da kibdawa saboda haka ake ce liqaumihi da bani isra'ila danginsa da kibdawan da zai musu wa'azi amma shi annabi isa akan bani isra'ila kadai aka aike shi akan bani isra'ila kadai wai qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullah ilaykum ya bani isra'ila inni rasulullah ilaykum saboda haka duk dangin da ya bi annabi isa wanda ba bani isra'ila bane annabi isa bai kira shi ba Allah bai kira shi ba wai qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullah ilaykum ya ku bani isra'ila Allah ya aike ne zuwa gare ku idan an faɗi wannan magana to za a ce to ina dalilin da ya sa aka ce in mishan sun yi yanka mu ci ko mu auri 'ya'yansu a matsayinsu su masu addinin nasara ne su ko ba bani isra'ila ba ne sai mu ce akwai dalili alqur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum ya ku ne kada ku yadda ku shaƙu da yahudu da nasara duk wanda ya kuskure ya shaƙu da yahudu da nasara ya zama su to ya zama su to tun da yake sun zama su shi kenan sai mu aiki mu musu aiki irin yadda za mu wa nasara din kenan wa yatawalla minkum fa innahu minhum sun riga sun jibince su sai ai aiki da su hadisi kuma na ce sunnu sunnu bihim sunnata alil kitabi wato nasaran najarana wato larabawa wanda suka shiga mishan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci yadda ake wa hukunci wa mutanen addinin nasara بل من أسلم وجهه الله مسلم فلو أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دكان وني دنجي daga cikin kabilun duniya inda ya musulunta ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama to ladan su yana wurin Allah babu tsoro gare su babu kin ciki gare su don suna yahudu ko suna nasara ko suna kowace kabila in sun musulunta dai shikenan wannan addini na Allah ne ba na larabawa bane ba na hausa da fulani bane a'a na Allah ne dukkan kowace kabila ana jiranta ta zo ta shiga addinin ubangijinta
su ce za su mambaci gaisuwa mai yawa da fatan Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya kiyaye ka daga hafizu binin yaro kwaro zuwa gare ka bayan haka ga tambayoyi na guda biyu na fata ba shau an same su ina hukuncin wanda ya mutu da kafara a kansa na rantsuwa ko na azumi tambaya ta biyu ita ce ina son cewa ya mini bayani akan mazaje waɗanda suke barin matansu suna zuwa gona suna yin wani sunan aikace-aikace
wato wanda ya mutu ya bar kafara a kansa danginsa su ji tausayinsa su biya masa kafarorinsa har ma azumi a cikin buhari idan mutum ya mutu bai biya azumi ba amma kuma ya samu lafiya yadda zai biya sai ya ƙi biya har ya mutu bai biya ba an ce danginsa su biya masa ya zo a cikin hadisin buhari amma mazhabar malikiya su ba su ɗauki wannan daga cikin ƙa'idodinsu ba amma su ji tausayinsa su biya masa wannan kafara tunda sun san akwai kafara a kansa ko mutane suke barin matansu suna yawo wato barin mata suna yawo wannan bid'a ne daga cikin bid'o'i sunna mutum ya tsare matarsa
zuwa gare ka bayan gaisuwa da fatan alheri Allah ya kara maka lafiya tambaya tambaya akan maka lawo menene hukuncin mutumin da yake azumi amma ya sanya kwalli a idonsa da rana
wato manafis ɗin nan mazarta kamar da ido da hanci da kunne suna zartarwa su kai makogoro saboda haka ne aka hana sa wani abu da rana ta ido ko ta kunne ko ta hanci don kada ya isa makogoro in ya isa makogoro to zai sa zai sa wani abu saboda haka aka hana a sa kwallin da rana don kada ya isa cikin makogoro maganan cewa mata su yi yawo ɗin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine aka ce ya tsare matansa mu ko mumine an umurce mu koyi da shi mu tsare matanmu amma duk da haka manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajid Allah uzina lakunna an takhruju li babi hawaijikunna an muku izini ku mata in bukata ta kama ta tilas ku fita don biyan wannan bukata misalin mijinta ya barta ba ta da mai daukar ruwa ba ta da mai daukar itace tilas ta je ta dauko ruwa ta dauko itace mai kama haka kuma rashin lafiya zamanin mu na asibiti din nan zuwa ga shugabanmu babanmu malamin mu Allah kala maka lafiya da ilimi da bisa taimakon addinin musulunci da faila bayan haka ina fatan malam zai mini bayani akan wannan tambaya tawa Allah ya gafarta malam menene hukuncin yin bismillah a cikin sallah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bude sallah da bismillah ina fata malam zai mini bayani mai gamsarwa wato bismillah a cikin karatu a mazhabobi mazhabobi guda uku mazhabobi guda uku duk suna yin bismillah a sallah amma mazhabar malikiya ita ce ba ta yin bismillah a sallar farilla amma tana yi a cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaita yana yin bismillah a cikin karatu na sallah da kowane irin karatu kuma ko wanda yace ni ban ji ba riwayan Anas kenan saboda haka in kaga sura tana da bismillah cikin alqur'ani kai mata bismillah in ba ta da bismillah alqur'ani kar kai bismillah alhamdulillah Allah ji kanmu Allah ji kan iyayen mu da malamu da malamu malamu da saka shi wannan mu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah kyauta mana da dauka musulunci Allah karya kafirci Allah ya mu lafiya da zaman lafiya Allah kiyaye mana imanin mu da addini da kasar mu Allah biya bukatun mu da bukatun da suke neman addu'a wurin mu Allah ji kanmu iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ji kan musulmi maza da mata rayayyu da musulmi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله